الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ci gaba da karatun nahau a littafin al-turfatu fi nahawi idan ba a manta ba muna cikin shafi na hamsin da ɗaya babu al'adadi babe da malam ya kulla don ya yi bayani akan matsalolin wato lissafi ƙyarga kenan akwai usulubi da larabawa suke amfani da shi idan za su lissafa abubuwa to an faɗi fuska ta farko shine lafazin daga salasatun zuwa al'ashara ko salasun ilal ashar ilal ashara duk an yi bayani a kai eh salasatun ilal ashara salasun ilal ashar an faɗi cewa idan idan al-ma'adud muzakkar ne to shi adad din sai a sa masa ta'ut ta'anis sai a ce salasatu rijalin salasatu tullabin salasa din shine adad to sai a sa masa ta'ut ta'anis in kuma mu'annas ne to sai a shafe ita wannan ta'ut ta'anis din sai a ce ashiru niswatin ashiru niswatin ja'at ashiru niswatin mata goma sun zo ashiru din kaka sa mai ta'un sai ka shafe masa ta'un to wannan shine fuska ta farko da mun ka yi bayani a darasin da ya gabata to wani ƙulu mala ya ce muna faɗa ahada ashara rajulan to akwai ahada ashara wanda ana kiransa da almabniyu ala fatahi juz'aihi eh akan ce ahada ashara shi mabni ne ko ya zo halin raf'a ko halin nasba ko halin jarra duka ahada ashara zaka ce an gane ja'a ahada ashara rajulan ra'aitu ahada ashara rajulan sallamtu ala ahada ashara rajulan shi don haka za ka faɗa ba la ya tagayyar eh to shi yasa suke kiransa da almabniyu ala fathi juz'aihi eh da ahada din da ashara din to duka haka za a gina shi akan fataha to abinda zai biyowa bayansa na kira wadda take a matsayin tamyizi mansuba shi yasa akan kawo ta da nasaba eh can suratu yusuf yana cewa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban hmm? bai ce kaukabun ba bai ce kaukabin ba bai ce kawakiba ba eh sai kawo shi mufradi na kira kuma mansubi eh saboda ni zai yi tamyizi ne akan shi adadin domin da cewa yi inni ra'aitu ahada ashara sai ya shiru na ga sha ɗaya to sha ɗaya na mi kaukaban taurari ahada ashara ɗin zai iya ɗaukar wani abin daban ba wannan ba to shi yasa wanda zai zo sai a kira shi da tamyizi an gane saboda zai fito da abin da shi adadin ya ɓoye to kamar nan ne ka ce ja'a ahada ashara sai ka yi shuru sha ɗaya sun zo to sha ɗaya ne sai ka ce rajulan to rajulan ya zama tamyizi mansu ahada ashara sai ya zama mabni ala fatahi juz'aihi rajulan sai ya zama tamyizun mansubun ga shi adadin to shi haka yake to in kuma na in tamyizin mace ne sai ka ce wa ihda asharata asharatan ra'atan to sai ka canza ahada ahada shine na namiji idan ya zanta mizin namiji ne kaga rajula ai namiji ne to shi yasa aka ce ahada ashara kamar yadda kaukaban namiji ne shi yasa ya ce inni ra'aitu ahada bai ce ihida ba an gane to haka ihida to yana ishara kan cewa tamizin da zai zo ma- ma- namiji mace ce ba namiji ba to ihida ashratan ra'atan eh to zaka ce ja'at ihida ashratan ra'atan eh mata goma sha ɗaya sun zo ra'aitu ihida asharatan ra'atan na ga mace sha ɗaya sallamtu ala ihida asharatan ra'atan Eh, to shi ma dai mabniyun ne ala fatihi juzaihi an gane yawwa kuma larabawa ah, malamai suka ce larabawa an ga suna rarrabewa shi ashara ɗin to za ka ga in na mata ne to sai ka ga sun yi iskanin shinu Eh, ash in kuma na muzakkar ne za ka ga sukan harraka shi ashara Eh, ashara an gane ta haka suke yi ahada ashara ba za su ce ashra ba ihida ashra tamra'atan ba za su ce ihida ashara tamra'atan to imra'atan shine tamyizi sai ce fa tamyizuhu bi wahidin to shi da ahada ashara na bangaren maza da ihida ashara tamra'atan na bangaren mata to ane masa tamyizi aka ga masa suna wanda yake tamyizi mufradi shine bi wahidin ai bi mufradin kamata yayi amfani da ibarar bi mufradin nakiratan kuma ya zamo nakira mansubin kuma abin yi wa nasaba abin yi wa nasaba to waka zalika ila tis'atin wa tis'ina to kuma haka ka'idan za ta ci gaba da tafiya har zuwa lissafin ya kai tis'in da tara eh kamar yadda kace ahada ashara rajulan to haka za ka ce salasa ashara mm? salasata ashara rajulan arba'ata ashara rajulan khamsata ashara rajulan haka za ka yi ta tahiya har ka kai har zuwa tis'in wa tis'ina to duka dai tamizin sa mufuradi ne ba a kawo jam'i an gane ba za ka kawo jam'i ba misali za ka ce a ja'a tis'atun wa tis'una rajulan ra'aitu tis'atan wa tis'ina rajulan kaga ba zai mi ba zai canza ba sallamtu ala tis'atin wa tis'ina rajulan to haka ja'at tis'atun wa tis'una imra'atan ra'aitu tis'atan wa tis'ina imra'atan sallamtu ala tis'atin wa tis'ina imra'atan to haka zai ci gaba da tafiya sau da haka shi ma tamizin samu faradi ne eh to tun daga tis'atan wa tis'ina har kayo ƙasa in gane eh samanin wa tis'una saba'un wa tis'una sittin wa tis'una to haka har ka kawo me tis'atun wa samanuna eh har ka kawo tis'atun wa saba'una tis'atun wa sittuna tis'atun wa khamsuna tis'atun wa arba'una tis'atun wa salasuna to duka tamizin su mufradi ne hmm? kamar yadda ya faɗa can waliya na'jatun wahida hmm. inna haza akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja eh kaga sai ka kawo shi ma mufradi ba a kawo mi ba a kawo jam'i ba to wannan shine ka'idarsa duk sanda ka ga irin wannan to abin da zai biyowa baya na tamyizi mufradi ne eh kuma ya zama mansubi to haka matakin shi yake to akwai isna ashara shi ma nashi fuskar li'irabi daban da isnata ashara tamra'atan ko shi ma nashi fuskan li'irabi daban tunda an faɗi ahada ashara ihida asharata sannan an faɗi salasun ko ko salasatun to kaga an ƙetare kaman biyu kenan to shine za a faɗi hukuncinsa shi kuma in ɓangaren maza ne to isna ba sai a cire ta'un ga isna ba a sa ta'un sai a ce isna kawo hamza hamza sai sa'un hamzatul wasli sai sa'un sai nunu sai madda alif isna ashara rajulan in halin raf'a ne eh shi yurfa'u bil bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i an gane yawwa kana son ka ce mutum bi- sha biyu sun zo to sai ka ce ja'a isna ashara rajulan an gane saboda isna kaga fi mahallimi raf'in ja'a fi'ilun madin mabniun al fath la mahalla lahu min al i'rabi to kaga isna eh kaga shine fa'ili to shi yasa aka sa masa me aka sa masa alif yawwa to haka in ya zo halin nasba sai a mayar da alif ɗin ta koma ya'un sai ka ce ra'aitus nai ashara rajulan hmm? na gani mutum sha biyu to haka in harafin jarra ya biyu ko yawwa sai ka ce mi sallamtu alas nai ashara hmm? to shi ma gaga haka zaka haka zaka faɗe shi yawwa kamar yadda zaka ake malaman fikiyo suke kawowa a misali ga sallan raka'atal fajiri hmm? yawwa ba a cewa raka'atanil fajiri Eh, wannan kuskure ne tunda idafa ne idafa in za a yi ta akan shafe nunu Eh, don asalin kalmar isnani hmm? yawwa to haka raka'atani to tunda za a jingina ta zuwa ga alfijir shine sai a shafe nunin sai a ce raka'atal fajri yawwa eh hazihi raka'atal fajri sallaitu raka'atayil fajri eh sallaitu raka'atayil fajri na sallaci raka'o'i guda biyu na me na alfijir eh amma ba a cewa raka'atanil fajri eh, ba larabci ba ne wannan an gane yauwa to wannan shi ne to irin wannan ne to sai aka mu'amalance shi da mu'amala ta musanna to shi yasa ɓangaren maza kenan ɓangaren mata sai a ce wasnata shi kuma sai a ƙara ta'un gaban nunun sannan madda alif kaga can babu nu- ta'un isna so duk inda ka ga isna ka tsaya kwantar da hankali tamyizin da zai baiwa baya namiji ne ba mace ba ne duk inda ka ga isna ta to tamyizin da zai baiwa baya mace ne to isna ta ashratam ra'atan ka gani shi ma haka ake faɗa ja'at isna ta ashratam ra'atan mata sha biyu sun zo ra'aitu suna tai asharatam ra'atan Eh, sallamtu ala suna tai asharatam ra'atan to shi ma dai haka kamar wancan ne Eh, shi ma in mahallin raf'a ne to sai ka sa alif an gane gaban ta'u in mahallin nasba ne ko mahallin jarra to sai ka sai ka sa ya'u saboda haka an masa mu'amala ce ta almusanna eh an masa mu'amalar musanna tunda almusanna zaka ce ja'ar rajulani ra'aitur rajulaini ka gani sallamtu ala yawwa to mu'amalar almusanna ita an ka bashi eh kaga shi nashi hukunci daban shi ba mabni bane mu'rabi ne sabanin ahada ashara ihda asharata shi wannan layin gini yake tunda kun ga mun kawo misalai kuma bai canza ba sabanin shi wannan kaga ya canza to shine ma la yace bil alifi fi rafi in ya zo mahallin raf'a to sai a sa alif نعم wa bil ya'i fil jarri wan nasbi in yazo mahallin jarra ko nasba to sai a sa ya'un kamar yadda muka bada misali نعم
wa taqulu salasata ashara eh to wannan kamata ya ambace shi wajen ahada ashara أمم.
sai kamata ya kawo shi don hukuncin su daya to haka zaka ce salasata ashara rajulan أمم.
an gane fatusbit eh نعم fatusbital ha'a أمم.
eh fatusbital ha'a أمم.
ba fatusbitu ba أمم.
fata za a yi wa ta'un fatus bita eh, sai ka tabbatar da alha'a ha'un ta ta'adisi sai ka ce mi salasa ta yana nufin ga adadi أمم.
sai ka ce salasa ta sai ka sa ta'un أمم.
sannan ka ce asharata a ina filismil awwal ga sunan da ka fara ambata نعم eh, in tamyizin muzakkar ne أمم.
wata hazifuwa sai ka shafe ta fisani أمم.
ga na biyu an gane نعم a ina fil mu'annas المؤنث eh to shine yake nufi fil mu'annas wal muzakkar نعم mm. fatusbita al ha'a fil ism al awwal أمم.
wa tuhzifuha fisani أمم.
fil muzakkar to in a muzakkari ne to kaga dama in ka duba zaka ga akwai biyu بارك
akwai salasa akwai ashara أمم.
to kowannensu kuma yakan zo da ta'un أمم.
to in tamyizin namiji ne to na farkon shi kaɗai za ka sa mata'un أمم.
na biyun sai ka shafi نعم eh sai ka ce salasata ashara kaka ce ashara ta kuma أمم.
eh eh, salasata عشرة ashara in ya za abin da zai biyo baya namiji ne أمم.
sai ka ce rajulan أمم.
ɗaliban أمم.
ila akhirihi نعم eh wata akisu amma za ka saba wannan أمم.
zalika wannan fil mu'annas in mu'annas ne أمم.
in mu'annas ne ka ɗauke rajulan ka kawo امرأتان imra'atan sai ka ce mi
ثلاث- salasa asharata imra'atan ai mun yi shi a baya yawwa sai ka ce salasa عشرة asharatan imra'atan نعم kenan na farko sai ka cire mai ta'u ta'anis نعم shine salasa أمم.
sai ka ce salasa ko نعم na biyun sai ka sa mai تاو shine asharatan نعم yawwa to wannan in na mata ne kenan نعم eh to shi ma haka hukunci yake ila تسعة عشر tis'ata ashara har ka kai tis'ata ashara نعم to shi ma don haka yake Eh, tunda shi ma mabni ne ala fatihi juz'ai نعم shi ma baya sabawa نعم Eh, zaka ce ja'a salasata ashara rajulan ra'aitu salasata ashara rajulan sallamtu ala salasata ashara rajulan eh shi ma ba- mabni ne baya canza kamar dai wancan da ya faɗa ahada ashara نعم eh ahada ashara to shi ma kamar shi ne نعم kusan dulle irabin su ɗaya أمم.
to wannan abin da ya shafi waɗannan fuskoki kenan kuma sun fi kowanne ma rikitarwa to inda ka tsaya ka yi tamyizin su shi kenan نعم eh to shi ne ce ila tis'ata ashara har ka kai tis'ata
عشرة ashara eh to haka suke mai yiwuwa bambanta su da ya da wancan saboda shi wancan yana magana ne akan tamyizi أمم.
nan kuma yana son ya maka bayani ne akan yadda ake gina su da na ɓangaren mazan da na ɓangaren matan أمم.
yawwa tun da shi almabni ala fatih juzaihi dama da- zu- daga zuwa sha tara ne shine ƙarshen أمم.
Mm, shine ƙarshen ihda ashara rajulan har ka kai tis'ata ashara
عشرة إثنى eh sai a cire isna عشرة.
shi kaɗai za a cire نعم
to abin da ya haura ya kai ɗari fa dubu dama mun ce a larab- a larabci sahihi أمم.
arbiya fusa to ba su da wani suna na lissafi da ya wuce dubu نعم Eh, su iya lissafin su dubu ɗaya ne an gane نعم yawwa sai dai dubun kuma su yi mai jam'i أمم.
ko su sake sarrafa shi أمم.
amma da a ce ga wata kalma ta miliyan ko tiriliyon ba su da wannan a larabci eh ko biliyan duk babu wannan na'am
bakin dubu ne na'am to haka shi ma lissafin in na ɗari ne in na dubu ne to shi ma tashi fuska daban na'am shi ne ce wato daful mi'atu wal alfu mm,
ana idafan ɗari da al'alfu mm, Eh, idan an ce al'alfu shi ne dubu mm, in ka ce al'alifu to alif mm.
kaga da bambanci Alifu.
eh eh na'am to kaga malamai islamiyya sai a kiyaye kara zo ana alfun to ho dubu- dubu kake faɗa alifun mm, ake cewa alifu.
sai a yi wa lamun kasara alifun mm, to shine alif amma alfun dubu.
to wannan layin lissafi eh to kai da ba lissafi kake koya ba yara ba bai kai ka ga dubu akwai masu cewa alifun alifun kuma Mm.
alifun to mai sabo eh eh an gane wanda ya saba da wani abu ko wanda ya saba da kai na'am eh kamar da zaka ce haza alifi wannan ya saba da ni mm, ko ana alifin lihaza na saba da wani mm, eh to kaga sai a kula na'am eh da ka juya sai abin nan mm, sai ma'ana ta canza ƙwarai.
to shi almi'atu da al'alfu idafarsa ake yi ilal mufradi na'am shi kuma sai a yi idafarsa zuwa ga mufradi sai mufradin ya zama mudafin ilaihi mm, nahau mi'atu dirhamin mm, sai ka ce indi mi'atu dirhamin mm, eh akwai dirhami ɗari a guna mm.
an gane wannan shi ne kaka ce darahimi darahima ka ce misali indi mi'atu darahima ka kawo shi da jami a tunda ai ita mi'a din tana ishara zuwa ga adadi mai yawa Mm, saboda ka ba buƙatar sai ka ce darhamomi tunda ita ma tana ishara zuwa ga ka gani yawwa tunda ɗari za ka ce to haka wa, wa alfin shi ma sai ka ce indi alfu dinarin akwai dinari dubu a guna kaga ba za ka ce indi alfu dananira ba mm, sai ka kawo dananira da jam'i a'a mufradi eh, duk sunan da zai biwa bayan mi'atu mm, ko mm.
da alfun yawwa to mufradi ne na'am sannan ya zamo da jarra na'am shi kuma alfu ɗin ko mi'a shi kuma bi hasbi almauƙe gwargwadon mahallin da yake in mahallin rafa ne kai masa rafa in mahallin nasba ne Masa nasa.
yawwa kamar da zaka ce misali an faƙatu mi'ata dirhami Mm, na ciyar da dirhami ɗari mm, ko mm, ko an faƙatu alfa dinari mm.
na ciyar da menene Dinari guda.
to ka gani to wannan shi ne haka in mahallin jarra ne sai ka yi mi Ai masa zara.
sai ka yi masa jarra kamar da zaka ce nazartu ila mi'ati dirhamin Na'am.
nazartu ila alfi dinari
Mm, sai ka yi masa jarra na'am.
Eh, to shi nashi bai da wani ishkali an gane Na'am.
to haka mi'atu din ana tasniyarsa sai a ce mi'atani an gane Na'am.
yawwa in ya kai uku sai a ce salasu mi'atin Na'am.
arba'u mi'atin khamsu mi'atin to nan dai har a kai dubu to daga nan sai a ce alfun shi kenan da an ce alfun shi kenan an rufe shi ma sai dai a yi tasniyarsa Na'am.
eh alfani eh Na'am.
ko a yi masa jam'i alafun Na'am.
ko ulufun Mm, eh dubbani to galiban laraba sai dai su kawo ko alafun ko ulufun in suna son su faɗi abu kamar adadinsa bai da yawa a bai da iyaka na'am.
to kawai sai dai su ce alafun Mm, an gane na'am.
ko ulufun Mm, eh kamar yadda qur'ani ya ambata suratul baqara mm.
eh menene kissar alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun to ka gani nan shi qur'ani ba yana so ya faɗa maka wai ga adadin su ba so aka yi a nuna maka adadi ne mai yawa wanda adadin mafi karanci ya haura ma dubu to kuma laraba ba su da lafazin da zai ɗauki wannan adadin to shi yasa sai qur'ani ya ce wahum ulufun eh to shi yasa yanzu fasara sai a ce dubbanai Eh, da wasu daga cikin eh, salaf su ce adadi kaza adadi kaza adadi kaza to duk dai wannan ne ba nasi eh amma dai almakasud aya tana son ta nuna maka adadin ya haura dubu suna da yawa an gane to irin wannan kawai in laraba sun zo sai su ce ulufin ko alafin Eh, duk da alaf jam'u killa ne uluf shi kuma ulufin jam'ul kasara ne to in suna son su faɗi adadin da yawa ba adadi to sai su ce ulufin kawai shi kenan eh to Allah ya sabu gani to sai mu kwana a nan in mun dawo sai a tashi babu jam'i taksiri inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله